أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله أكرم الذين السلام عليكم yan uwa mun dawo kan karatu mun diwanin maulana sheikh islam sheikh ibrahim yasir radiyallahu ta'ala anhu a kamar yadda aka sani wanda suke bibiyan karatu muna cikin harfin hamza ne a cikin taisirul wusul ila hadarci rasul sallallahu alaihi wasallam a mun kai tsakiyar harafin sai lokaci ya mana halinsa za mu tashi inda maulana shekul islam yake cewa fasalla alaihi allahu fi kulli darfatin adid alhasa wa ramli wafqa muna'i cewa allah ya salati kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama fi kulli darfatin a kowane kiftawa da bismillah darf da in an ce darf a luga ana yi nufin ido ya ce ra'a bi ɗarfaihi idanunsa guda biyu ana ganewa ɓaraf har yanzu in an ce a ɓaraf na mutum wato gaɓoɓinsa ba ido kaɗai ba amma aka kawo tasniya to ana nufin idanu biyu ne misali to an ce ɗarfata ainihin kiftawa da ido kamar yadda ke cewa وما أمر الساعة إلا كلمه البصر أو هو أقرب cewa lamarin alkiyama kamar kiftawa da bismillah ne ko ma ya fi haka zama kusa a kowane kiftawa adidal hasa gurgudan tsakon kwani hasa warram da kai gurgudan rairayi an san tsakon kwani yadda suke kanana haka rairayi kuma fi su banganta to da ya ci Allah ya annabi sallallahu alaihi gurgudun salati gurgudun hasawar ramli wafqa muna'i wato gurgudun abinda ni nake guri tunda guri na ga salati annabi ba iyaka wa yubdihi minni wato zaka ga yawanci dalailul khairati na Suleiman Jazuli yana cike da irin wannan salatin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adadar asawar ramli Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adadal insa wal adadal ins wal jinn Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adadal awwalin wal akhirin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adadal man fis samawati wa man fil ardi Allahumma salli adada man shaqiya wa man sa'ida Allah ka annabi sallallahu alaihi wasallam gurgudu adadin tsakon kuna salati gurgudu adadin tsakon kuna gurgudu adadin rairayi gurgudu adadin mala'iku gurgudu adadin yan wuta da yan aljanna shine man shaqiya wa man sa'ida man shaqiya yan wuta man sa'ida yan aljanna fa amman ladina shaqqu fa fil nar lahum fiha wa amman ladina sa'idu fa fil jannati da haka man shaqiya wa man sa'ida fa minun shaqiyin wa sa'id to shi dama salati abinda za ka ga irin wannan da yawa a dalalar kai ake ta malamai suke faɗi ana so kai wa annabi sallallahu alaihi salati kuma sai ka dubi girman annabi shi salati an rawaito kai shi wajen annabi sallallahu alaihi malamai suna cewa ta kai wajen kusan riwaya talatin banda wanda sahabbai suka yi da kansu da sahabbai sun fahimci cewa salati ba a kirkira wa annabi shi da ba su kirkira ba sun kuma kirkira su ma sun yi nasu da kansu sannan shi annabi in ya nuna yadda za a fara yin salatin kai sauran kuma yadda za a karasa ya zama mutane suna da dama a yi da yawa wani sahabi ya zo sa wani sassi ce ya rasu lallai inni uksiru salata alaika fa kam at'alu laka min salati qala ma shi ala أجعل لك ثلث صلاتي أنا ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال أجعل لك نصف صلاتي قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال أجعل لك كل صلاتي قال إذا تكفى همك wa yuffar zambuk wa tubda hawaijuk yace ya rasulullahi ni mutum ne mai yawan salati kamar salati na nawa ya kamata in sanya maka yace abinda duk kaga ya zaka kaga dama yace ya rasulullahi na ware yawan dukkan auradai na da ibaduna in dai na wuridi ne na kasa su kashi uku kashi ɗaya duka salati zan ma ya ce yadda duk kaga za ka iya amma in ka ƙara ya fi ma ya zalla zan sa maka rabi ya ce yadda duk kaga za ka iya in ka ƙara ya fi ma zan sa maka sulusi biyu ya ce bi yadda ka ga dama in ka ƙara ya ce kai ya zalla duka salati na ma kai na sawa kai na bawa ya ce to in kai haka kuma tukfa hammuk wa yukfaru zambuk wa tubda hawa'ij duk damuwinka Allah zai yayi duka damuwanka ba ragewa tunda damuwa yi sai ta kashe mutum suna da yawa in ka tantance salati ko da yaushe annabi ya yi ma alkawari Allah mun ce ma duk abin da ke damu sannan kuma zunubi in ka ga mutum da damuwa a lahira damuwan lahira zunubi damuwan duniya kuma me damuwan duniya kuma damuwa ko haka sunan shi ai damuwa to na duniya an dauke maka an yaye maka tuffa hamu zunubi kuma an yafe maka sannan bukatun ka kuma za a biya duka shehu ya ce ba yi tsihi minni Allah da na ce wa annabi salatin nan ya zama ko da yaushe Allah ya ba wa annabi salatin albishir daga gare ni kowane lokaci na yabo wanda ba zan daina ba ila abadin abadi har abadan abidina mahaba a tsa'i wannan wanda ke zallan kyauta nake roƙo Allah ya mun ya zama ni dai daga wuri na kullum annabi sai ya ji takaccen yabo yabo mai kyau kuma yabo da zai faranta masa rai zai sa shi albishi sallallahu alaihi wasallam har abadan abidi shita'i shi ne wace lokacin hunturu na kamar yanzu kenan ko wasaifi lokacin bazarana duka addara tsawon zamani sardu madihihi wato wato jeran toya goma manzon Allah zai kai walastu aratta arisa qabla liqa'i ni a yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ban da ra'ayin irin in mutum ya yi tafiya ya manan taris da larabci daga arrasa yu'arrisu tarisan تعريف عين درادة سين الرفع yana nufin kamar matafiyi in yi tafiya da daddare in dare ya yi ƙarshe ya kai kusan ƙarshen dare sai ya ɗan nirurin ya kwanta ya yi bacci kafin a subayi shi na gidansu a ta'arif matafiyi tafiya ta kashi a cikin dare dare ya kai kusan ƙarshe sai ya tsaya ya kwanta ya bacci shi ya kira tare shi ya ce to ni kowannan rurunin na baccin ƙarshen daren a nawa tafiyar ba zan tsaya na yi ba har sai na riskin da annabi yake kabla da kai wallahi sai mun sauki bihi ya ce da wannan yabo na manzon Allah ne bihi artajitta bihi artaji kalbal masawi bi fadlihi da wannan yabo ne nake roƙo Allah ya canja munanan ayyuka na su zama kyawawa da falalarsa mahasina ahbabin su zama kyawawan ayyukan waɗanda Allah yake so saboda me a cikin suratul furqani ya gaya mana ko waɗanda munanan ayyukan su a lahira mugu aiki suka yi fa mummuna aiki na shiga wuta ya kamata a kona su zo charko charko gaban Allah amma Allah sai ya yafe sai ya canja munanan ayyukan mamai da su kyawawa ba ba a yafe su yi ba aya ta faɗa cikin sutun furkani hadisin manzo Allah ya zo ya fassara aya aya ta ce tana fadin ibadun rahman ko sifofin ibadun rahman yana cikin mene yake cewa wallazina la yaquna ma Allah ilahan akhar ولا يقتلون نفس ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ما يفعل ذلك يلقى اثاما اذا ابلوا العذاب يوم يوم يوم يكون فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل صالحا وابن عمر صلى الله عليه وسلم فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما wannan ayar ita ta haɗe duk falalan ɗariƙan shofi sai ana ganewa illa man taɓa ai kullum da shi kuke buɗe baki mun yi sallah ko sai mun yi su jibari alazumi ko ma mai mu maimaita alazumin yamma mu sake maimaitawa a jami'i a wazifa mu maimaita na mako mako a zikirin juma'a wa amana akwai kalmatul imani kaman kalman shahada ne da ka taka wa amana ma duk ayyuka in Allah zai sai ce musulmi amma salatin manzon Allah bija lazina aslamu sai ne mene ya lazina amanu sallu alaihi da haka wa amana mai kenan salatin manzon Allah yake karin aikin da mu'mina ga kira su wa amila amalan salihan akwai aiki mai kyau kaman kalman shahada la ilaha illallah kaga ayyukan tijjaniya sun shiga illa man taba istighfari wa amana salatu annabi sallallahu alaihi wasallam ya lazina amanu sallu alaihi inda ku mu'minin ne kumar salati wanda ba mu'mini ba kenan kar kumar salati a'a mafhumul mukhalafa na ce ya lazina amanu sallu alaihi yana nufin ya ayya lazina lam yu wanda kuma lam yu'minu ba la tusallu alaihi eh cha mu'mine ku yi salati na ne wanda ba ku imani ba kar ku yi salati ba ga yace ku ba laka wa amana salatin annabi wa amila amalan salihan kalmar shahada la ilaha illallah kaga ayyukan tijaniya idan suka cika sai Allah yawan dan tijaniya ya mutu ne yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanati ashe shi ashe ya faɗi gaskiya a can su ba a neman su idan ko an ka neme su ta'ala za ya fashe su ba a taɓa ibadun su wallahi ashe gashi alqur'ani ana ganewa sai ya canja muna na aikin sai mai ba a nufin wani mutum samu karfin gwiwa ta muna na aiki in ya kashe tijjani ba zai cika da imani ba kan ya mutu zai rika shakkan tijjani har da yarin da ya barta ya bar musulunci ma kuma a kashe dan tijjani in ya kuskure saki jiki wajen sakon Allah to ba zai mutu da imani ba in ya saki jiki ta aina tijjani ba komai to wallahi in ya in dai cika ba da ka ba zai mutu da imani ya fi kowa hadari ya kiyaye amma na kurakuran da ya kama na kuskure na bashariya a matsayina na dan adam na gaza yadda sauran musulmi ke gaza to wannan kuma da ba amma takama da cewa hamu ya riga Allah mun ce wanto ba zai cika da imani ya ci kudaden mutane ya ci ce hamu yan tijjani hamu muna ci zamana to ba zai cika da imani ba ne lanyar in yayi wasa ba zai ci sai dai wani iko Allah kawai Allah ba masa iyaka da rahamarsa kuma yana yi jikan ko shi ne ba ana gane wannan to kaga falalan tijjaniya ta tabbata nan cewa kalbal masawi sai Allah ya canja muna na ayyukan yubaddilu Allah sayyiati ya canja mun su zama mene hasanati ba ya firu Allah lahum ba ya canja muna na ayyukan zama kiyawa a basu lada kuma bayan da mugun aiki suka yi tunda aiki mai kyau ga lada ake bada sai hadisin manzon Allah wannan ayin Qur'ani kenan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah zai jawo bawa kusa da shi in an zo hisabi bawan da Allah yake so ke sai Allah ya ce masa shi da shi daga shi sai Allah sai Allah ya bude mar muna na ayyukansa kaga wannan ayyukan ka tuna kai su daga ni sai kai ka tuna sai da ma ka kulle daki ka tuna lokaci kowa na ma kallon mutum jiki ni kadai nake kallon ka tuna a ce wallahi ka yadda na kai hatta yukirrahu bi zambi haka annabi sai Allah ya tabbatar da shi ya yadda cewa eh wallahi laifinsa ne ya karba bai da ja ka karba wannan eh ka karba eh Allah ce to daman ban so kona ka da su bane yasa ban tona ma asiri a duniya na ruwa ma asiri dan na niyan ya fi mani da na niyan kama ka da zan kama ma shi sai a zuwa kama kana ita sun zama shi shaidu kuma wa yau mai kumul ashhadu yau malayan fa'uz zalimina ma'aziratuhum walahum la'anatu walahum su'udda aka tashi shi kuma ai ba magana dole a hukunta mutum ba za ba ana ji yace to da mun bani nan kaka da yanzu da gangan ba sai Allah ya bar waɗansu muna na ayyukan bi ambata ba ba duka zai gaya masa Allah ya gaya masa uzuwa zai bar waɗansu ka ce wallahi Allah nai hatta idza zanna annahu qad halaka sai ya dauka ma ya halaka sai Allah ya ce to yau dan canja maka wannan na yafe maka zan ma canja su zama kyawawa to da yake da adam shugaba dan rinto ne ko a lahira ma rinto zai da ya ji za a canja aikin zaman cewa sai ce Allah ko su muna nan da ba faɗa ba wanda na aikata ba su kaɗai ne ba akwai wani ma wanda shi ma ko a wani wajen can ka zana ɓuya shi da so akalla a wuce wurin kawai tun da ya ce an wuce da ya ji canja su za a yi su zama lada sai ce Allah ko su muna na sun fi wannan muni ma da na aikata su ma ɗauko su a to yau ka tun da canja ake da yi ba to wannan shine kalbal masawi da shauke faɗi shine bi'atu ji mene kalbal masawi kalba in kace kalbu jujjuyawa shi za ki kiran zuciya mene saboda ta juya ta kalli nan an jima ta kalli nan yau ta ce eh an jima ta ce a'a ta ce tana ra'ayi abu ta ce ta fasa abu ya mata ce ta ce yanzu bai mata kyau ba shi yasa ka ta mai ji kalbu mai yawan jujjuyawa alaihi sallallahu ya faɗi a hadisi ya ta qulubul ibadi بين أصابع الرحمن يقلبها حيث شاء اللهم ثبت قلبي على الإيمان بك zukatan bai suna tsakanin yatsun ubangiji yana juya su zuwa bangaren da ya ga dama Allah ka tabbatar da zuciyata in ji manzo Allah da zukatan mu duka kan imani to kalbal masawi a canja su zama mahasin ahbabi kyawawan aikin waɗanda Allah yake so nan ko mahasin ahbab addu'a ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke ya lakana mola mu shehu tijana ibn bar shehu tijana addu'a na azabu aurati ibn bar ce Allahumma jal hasanatina hasanati man ahbabta a Allahumma jal sayyi'atina ba hasanati ba Allahumma jal sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت فالإحسان لا ينفع مع البغض منك والإساءة لا تضر مع الحب منك ولكن سترت لنا الأمر لنرجو ونخاف Allah ka mai da munanan ayyukan munanan ayyukan waɗanda kake so. karka mai da kyawawan aiki mu kyawawan aikin waɗanda kake ki shi kyakkyawan aiki duk yadda ya ga wuta in daga wajen wanda Allah bai so ne ba zai masa amfani ba sai ya zo mutu Allah ya zare imani tunda bai san sadama shi ko mummuna aiki ko ya ne daga wajen wanda Allah ke so ba zai cuce shi ba sai ya zo mutu Allah ya sa mar imani ce ya tuba ya shiga aljanna ba wanda ya kashe dan tare ibadu kafin Allah ya tsine mar babu ba inda zaka taka wani square meter a nan wurin yanzu haka malaman mu suna cewa inda bai taba yin sujjada a wurin ba duk inda kuke zaune nan ba inda bai taba yi wa Allah sujjada amma da ke tun farko Allah rubuta shi maki shi da sani ba ba za ka san yanzu mun nan da muke zaune duk ba mu san waye makin Allah a cikin waye masoyi tunda rufewa Allah ya shi za mu ke ta makirkita a gaban sa ba mu san musu waye a ciki dan ma mai ganawa dan yanzu mun gamu da cirgura muna ta zikiri tunda ba mu ga mun cika ba tukun sai mun cika mu ne ana gane wannan to shine abun tsoron yasa kowa yake ta makirkitan yana roƙon Allah cikawa da kyau da sauransu amma da ya tashi akan sujada daya aka yi fada da shi ba an da yayi da yawa kyau shi kuma Adam to dai shi kuma aka ce kare ci ta ce yace amma da ke masoyi ne shi kenan Allah ya ce ya yafe da ya tuba ya ba shi ikon tuba to akwai irin wannan da dama an samu an samu wanda ya zo ya ta imam bukari ya tuba na hadisi manzala sallallahu alaihi cewa an je yaƙi ya nuna wani mutum ya ce haza min alim na musulmi ne da shi aka zo jihadi ba ya ce wannan dan wutan aka fara yaƙi mutumin yana ta kashe arna dukkan sahabban nan da aka tara cincirin da su ba wanda ya kashe arna kamar shi sabon ya rasu lallai mutumin nan wanda ka ce faɗan wuta ba yau ba wanda ya barna cikin makiya ba wanda ya kashe makiya Allah kamar shi ita nace muku dan wuta ne sai wani sabi ya ce to shi ya ma fasa yaƙi shi ba zai ba sai ta bin mutumin nan ya gaya zai cika tukunna wannan ba ai da ban tsoro sai ya fara laɓewa bansa shi yanzu ba neman kafi yake kashe ba ana ji ganin bibiya yake ga mutumin inda ya ɗan shige ya bi shi ta ina zai kare mutum yana ta kashe arna har arna suka yi kansa suka mar yawa har suka kifa shi ana bi sai aka sai aka dauka sun kashe shi yayi shahada aka ce ya rasulullahi mutumin nan da ka faɗa fa har ma garin kashe arna har yayi shahada ce ilan nar wuta ya tafi ana nan ana jira shi mai jin sannan sai ya je gano ashe bai mutu ba ashe an mamman rauni ya ji ciwo ko ina ya kuma kasa hakuri da ya kasa hakuri sai ɗauko wata ƙwaya zaro ya zaro wata wani wani maka wani abu kaman na kashi haka ko wata wuka sai ya sa ta daidai wajen kirjinsa ya kasa hakuri da zafin ciwon da aka masa sai ya kwanta a kai har sai da ya kashe kansa to shi mutumin nan da ya gani da idansa sai zai ce annabi ashhadu annaka rasulullah wallahi na shaida kai manzo Allah ya ce me ya faru ya ce kaji kaji kaji mutumin nan wallahi ya dauka shi ma annabi yana na ta ce ashhadu anni rasulullah na shaida tabbas ni manzo Allah sai ya ce umar ya tashi ya kowa cewa la yarkulul jannata illa kullu nafsin mu'mina wa anna Allah yu'ayyidu hadha ad-din birrajul fajir cewa ba mai shiga aljanna sai ran da take mu'mina kuma wannan addini da ku gani Allah na taimakon sa har da fajirin mutum kafiri cewa ya kakkashe arna Allah ya taimaki addini da shi kuma bayan dan wutan to kaga wannan su ne ayyukan mutum da Allah bai so ga shi ya karkashe arnan amma cika ba imani tun farko dama Allah bai shi a masoyi ba to shi ne ban tsoro da abin da kawace dame mu a rayuwar duniya a me Allah ya rubuta mu a masoya na dindindin ba dan yanzu mun ga mu a san masoyan ba za mu cika a haka to sai mu yi ta kiyayewa da sallar jami'i mu ta kiyaye da wazifa mu kiyaye da ibada mu kame gabarin haramu abin da ya ce yana mu daina don gudun sai na umaru an ji shi yana tawafi a kaba yana cewa Allah Allahumma in kunta karkatabta ni min ahli zani famhuni waktubni min ahli janna li annaka tamhu ma tasha wa tuthabbit wa indaka ummul kitab Allah inda ka rubuta ni umarun khata ya rubuta Allah ka sa ka sa dusta ka share ka dona tawada ka rubuta ni a yan aljanna tunda kai ana ka ganin daman ka gaya mana a sotin hijiri mene yamullah eh suratu eh sotin hijiri ko yamullah ma sha wa yusabbit wa indahu ummul kitab cewa a suratul rad ne ma ko suratul rad yamullah ma sha wa yusabbit daga suratul sai ibrahim sai hijiri ko suratul rad Allah yana goge abin da ya ga dama ya rubuta wanda ya tabbatar da wanda ya ga dama dama ummul kitabi lahul mahfuz din mana hannunsa to shi akwai lahul mahi wal isbat bai kai lahul mahfuz lahul mahfuz na kwaloli shi yana kasa da shi na mahi wal isbat anan ne ake rubuta ana gogewa amma na ummul kitabi bai goguwa shi kuma Allah ya bar kansa sani to tsorata da Allah ne yasa Umar in baka ba annabi ya ce ya ga gidansa aljanna amma saboda ya firgice da lamarin Allah cewa ana iya umarori da yawa Allah abun tsoro ne a sha'aninsa ba kana hulɗa da wanda bai da doka a kansa shi Allah bai da doka in kana mamara da wanda bai da doka a kansa kai kuma akwai doka kanka dokar ɗin a hankali to shi ba dole a kan shi Allah ka yafe mana da kiyaye to wannan shine Maulana shi yake faɗi ana ganewa karfe nawa ne to bari mu samu inda abu ya ana jigo yake cewa kalbar mahasina ahbabi kyawun aiki ne wanda Allah yake so saboda wanailar safa'i da samun kuma tacacciyar soyayya na Allah da na ma'aiki bi artabi da annabi ne nake kaunan samun kauni kasancewa na khadima janabi ya zama ni da Allah ya bar ni dindindin a khadimin manzon Allah idan na zama haka daga ran da Allah ya tabbatar min da sifata ta kadimin manzan Allah na dindindin to ni kuma halittun sama da ƙasa su mun hidima ni zama hadimin annabi to ni kuma halittun sama da ƙasa su mun hidima imamu tirmidhi ya rawaito mana hadisin safina akwai hadisi na safina maula rasulillah wani bawan annabi sallallahu alaihi da ya yanta ana ji ana ce masa safina lakabi ne ba sunansa na yanka bane abu da ita safina wata ran an yi tafiya da jama'a da yawa da annabi sallallahu alaihi ana tafiya to an gaji kayan kowa ya yawa shi kuma yana da karfin daukan kaya annabi ce kai a shimfiɗa mai fi kato kowa ya kawo kan shi ya ka daure sai annabi ce kun bai nama an ta safina dauka da wanka jirgin ruwa ne to daga lokacin sai sunansa na asali ya bata sai safina ya bi ya yi tafiya ya hau jirgin ruwa sai aka yi accident jirgi ya balle aka mutu shi sai kama allo daya allon jirgi ya yi ta iwa da ya je bakin gaba da ya je bakin gaba ya sauka yana yawo sai ya ga zaki bai razana ba hadimi manzo Allah bai razana ba ya ce zaki ya abal haris ana safina maula rasulillah sunan zaki abul haris ana cin sunan zaki su abul haris da larabci ya gaya mar dole ya ji tunda daga wajen annabi yake ya ce daga ganin nan suna na safina bararren bawan matsan Allah ai take zaki ya sunkuya ya faɗi ya ɗaga wutsiya ya kaɗa ya kaɗa ya mar gaisuwa ya mar haka da hannu ce biyu shi kai shi tun da ya zama hadimin annabi shi kuma zakin hadimin sa bihi artaji kauni khadima janabihi fa taqdimuni ahlul bara wa sama'i in dai na zama hadimin annabi to halittun ƙasa da na sama duk sai sun zama mahadimai na kenan zaki ya ja shi har baki sai da ya kai shi inda ya tabbatar an haɗa shi da inda zai hau jirgin ruwa ya hau kuma da ya ta gaishe shi ba yana mar Allah sa ya sauka lafiya da sauransu to wannan shi ne bihi ya ce da annabi nake ƙaunan ladal muktari wa kauni kasancewa na ladal muktari a wajen zaɓaɓɓen Allah ne Muhammad misla sihabi Allah ya bani falala in zama kamar sahabbansa nima wa ahbabihi da masoyansa aw misla ahli abai kai koma in samu lambar nan kamar ta ahlul aba wal kamali wanda annabi dauko ma yafi yasa su su biyar sayyidina ali da sayyidina hasan da sayyidina husain sayyida fatima da annabin kenan su biyar sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma haula lokacin da ayatu sauka tace inna ma yuridullahu bi zuwa ko risa alal baiti bai darku da yasa su cikin mayafin yace Allahumma haula ahlul baiti Allahumma azib annum rijisa wa tahirum tadira Allahumma ilayka la ilaha cewa wayannan su ne 'ya'yan gidan na da kace zaka tsarkake Allah ka kore musu dauda ka tsarkake su Allah gashi zuwa gare ka ba zuwa ga wuta ba to daga nan ne ma watakila aka samu cewa wai sharifi wuta ba ta kona shi saboda annabi ya ce Allahumma ilayka la ilaha Allah zuwa gare ka ba zuwa ga wuta ba sai mutane suka ce to tunda ya ce ba zuwa ga wuta suna gani hatta wutan duniya ma kamar amma wannan ba wai ma'auni bane ba dole bane ana ganewa to wannan shi ne cewa abinda ka hadiri badrin a a in zama menene wa kauni ladal muktari aw inda rabbina ta mutsala ke baiti dego wa kauni ladal muktari inda rabbi ka hadiri badrin sun man bayyana in zama wajen annabi sallallahu alaihi wasallam badadin Allah kaman wan ko wajen ubangijinsa Allah kenan kaman wanda ya halicci badar au bi sun ma bai iridai ko kuma wanda ya halarci bai atu ridwani ba ta mu bayan mai tsada irin ta ba wanda Allah ya shaida a yi dubi shiya la kan radiyallahu anhu min izbanaka ta tashaga wa kauni ladal muktari aw misl sayabi aw ababi aw misl ahli abai wannan duka zaka gane su ne ya shehu zai rika cewa ina ma shine dan badar ina shine ya zama kaman wanda suka halarci bai atu ridwani wanda suka fi tsada a sahabbai ko alul aba ba mamaki hadisi ya zo cikin muslim bukhari ma ya rawaito shi amma bai tsawo kamar na muslim ba sannan nisa'i ya rawaito shi abu dauda ya rawaito shi ibnu majah ya rawaito shi imam malik abu wadda ya kawo shi ahmad ibn hanbal a musnad ya kawo hadisin daga sayyidina abu huraira har yanzu akwai riwaya daga sayyidina abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anil jami' ana ji abu huraira ya ce mun raka manzo sallallahu alaihi wasallam makabarta a riwayar muslim ana ji da kana rasulullah ta san maqbaratan faqal assalamu alaikum ala دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاهقون سيتي سيتي laitani ara ikhwani ya ce assalamu alaikum mutanen wannan gida matattu muminai mu ma in Allah so muna nan tafi sai ya ce ina ma zan ga yan uwana sai suka juya su abin fita a lasna ikhwana ka ya rasu Allah ba mu ne yan uwan kwace la bal antum ashabi ku sahabbai na ne ba ku ne yan uwana yan uwana za su zo ne ƙarshen zamani ɗayansu zai so ya rasa duk abin da ya mallaka don ya samu ya gani sai waɗai wani abu ya ce ya sallah ya za ka yi ka gane su bayan za su zo bayan ka tafi ne ya za ka yi ka gane su sai ce bari tambaye ku don Allah yanzu makiyayi yana da mutum yana da raƙum yana da dawakansa irin masu farin goshin nan masu farin sawu gurran muhajjali na alaji yana ta gurran muhajjala yana yana da su suka shiga cikin wansu shanun kuma daban ana gane suka shiga cikin wansu dawakan daban bakaken dawakai zalla ko kuma wani kalan daban ana ji da Allah zai gane nashi ko ba zai gane ba annabi ya ba su wannan misali wannan misali na manzon Allah yace to haka ni ma zan gane su a filin kiyama za su same ni a tafci alkausara ina kiransu wa ana farquhum alal haut in sun zo ni zan ɗibi tafci alkausara ina raba musu har ma waɗansu a ciki su zo in ce sai in ga an yi gefe da sun ce a wannan nawa ne ba na san su a ce a innaka la tadri ma da su ba daga baka san me suka fara bayan ka tafi ba to wannan yana nufin waɗanda suka didda ba annabi ya rasu zamanin abubakar tunda an samu wani a cikin su rajjal sunansa har annabi ya rasu sahabi ne ma'ana musulmi ne a lokacin amma ya yi amurtan da ya mutu abu hurairah yana cewa suna zane gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ba su wuce su takwas ba da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam akwai daya cikin kurabansa a jahannama ya bi dutsen gobe yau kuma ta jalil na jalala ta zo taron ko zai duba ce akwai wani a cikin kurabansa a aljanna to yau jalala duk akai tsumin hankalin ko ya tashi abu hurairah ya firgita ya ce ina ta sa ido ma mutum takwas yana gaji sun shahada sauran mutu wato ɗaya mu fa dole rabon su a jihar nama ya fito saboda annabi ya faɗa dole kuma annabin da yake faɗin ma ya riga mu da su nan fa hankali na ya tashi ina ta tsoron fitina a addini wannan shine fitina a addini ridda ba kamar shi to shi ne ya ce da Allah ya taimake ni zamanin abubakar da aka yi da mutanen a mutanen yamama sai ga rajal ya zo daman ni da shi muka rage dare ya samu abubakar ce da Allah na yi gaimu sai lama an ce ya tara sojoji zai yaƙi musulmai tun da ni ɗan garinsu ne ka tura ni je marwa zai ce bismillah da ya je ga sojojin sai lama kamar fahai in za a ce su kama mutanen madina ma wani zai dawo mutanen dubbai za su dawo su kama ko mutum ɗaya saboda yawan sai ce kai wannan ba abin da ana su nasara kawai take shi kenan sai ce ya yadda musulman manzo Allah ya ce kai ya ji ma annabi ta laqad ushika muslimai musailama ibn habib fil amr yana wa annabi ƙarya abu rai da ya ja ka sai numfashin sai koma yanzu ya ga mai rabon dutsen udu a jahannama a ba shi bane Allah ya kiyaye irin wannan to wannan shine shehu yake cewa Allah ka bani wannan in zama wurin manzo Allah cikin ahabab da yake cewa da suka sahabar suka alasna ikhwanaka su ma suna kwaɗayin su zama su ne ba yace yace abal antum asabi su ka za su da ƙarshe salatin tsira wata taslimin da aminci taslimin ilahi na ubangiji Allah bi kaddi gurgudun girman manzon Allah su tabbata kan al-mustafa za izan Allah wa sabi da sabbai ahli alai ma gota daukaka za mu kwana ne kenan insha Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam